za kuma mu tashi darasi na tasa'in da uku shafi na ɗari uku da tamanin da uku inda malam ya yi magana zai tashi a kan muna cikin kitabun nika a cikin babul kula za mu tashi da hadirar rijali min fasilin nisa min asilin nisa abuwan wato tsoratar da mata dangane da muskunawa ko hana mata a tsoratar da maza dangane da hana mata su yi aure akwai gaba ta baya da muka ce za mu yi magana a kan wani dalilai nan in za ku iya suna da muka yi magana inda ma da ya kawo mana hadisi hadisin da yake magana a kan asikosu inda ma da ya kawo nan za mu koma baya inda yake a tahziru minhu tsoratarwa dangane da abin da ya shafi wato shi shi yin kuli ba a so a yi kuli an gane ko to sai shi mu dan koma baya an sauban radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي أي امرأة سألت زوجها ثلاثة in ba sai da ta tambayi mijinta saki in gairi ba ba haƙƙin ba ta da wani laifi ba ba haramun alaiha ra'i haddin janna haramun ne a gare ta ta biyo ƙanshin aljanna muka tambaya shekara nawa ne biyo ƙanshin aljanna da bakin kuka faɗa yawwa shekara ɗari biyar haka annabi ya faɗa to wannan gaba ce ta sa na ce za mu dan faɗi ko da abubuwa biyar ne dan gani da mene dalili ne zai sa ba ta nemi saki suri وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي المختدعات هن المنافقات ما تيهم كلي ما دا ما تيهم كلي منافقين to ga dalilin akwai littafi a gabana nan wannan muktasarin ne mujalladi ne ya kai biyar gida sunan ga muktasarin fiqh al-islami fi dawil qur'ani wa sunna na babban malami wato Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullahi at-Tuwaidi duk wanda yake bibiyar da zaba yana bincike zai san waye ke wai shi abokin bugawar Muhammad Nasir Din Al-Albani shi ne wanda suka buga da shi akan abin da ya shafi sallah da kuma wani a matsalar hijabi ma a sallah ba ya mu Ramadan da yake cewa bayan kun da la tadri wa tilka musibatu wa in kunta tadri bal musibatu a'zam eh in baka sani ba in ba ka san abu ba masifa ce babba in ma ka san shi kuma masifa ta buje ba misali zan ba ku ku dauda da waje da fatawansa yawa in kun ta tadiri bal musibatu azam zai ga jahili murakkabi kawai yana bayanin to ai kaza to shine fa in kun ta tadiri bal musibatu azam yawa wannan kaida wato kaida da gaba da fiye to bara mu ji wani dalilai ne suke sawa a nemi saki wata ta nemi saki a a cikin littafin ya kawo wata gaba da na gani da yake cewa al-hawarin lati yajuzu lil mar'ati fiha talabu talaq halayen da suke sa wato suke halatta mace ta nemi a sake ta na farko sai ta yajuzu lil mar'ati talabu talaq amama al-qadi ya halatta kafin mu lissafo ya halatta mace ta nemi saki a gaban alkali za ta zarra wato tabarruran da ta tsaye wal hayatu biyu zalli idan ya zanto tana cikin wani yanayi ana wahalar ita wahalar da ba za ta iya samun ikon wato rayuwa a ƙarƙashin inuwar wannan mijin ba ko wannan cutarwa wasu warin da iya juzu da mar'ati biya da rabu tsalan kullu ma fihi zarar halaye surorin da yake halatta cewa mace ta nemi saki shine ranzo duk abin da yake da cutarwa au izraran biha ko kuma za a cuci za ta cuci ko za a cutar da ita misali to ga tunan na daya idan qassara zawji bin nafaqa dai kenan idan miji ya gaza wajen ciyarwa to lalle in ya gaza ta gaba za ta iya hakuri ba za ta iya neman sai kun ji daya da shi za a ka dora ba a rinji a ce a sukuna wa nafaqatu wa wal kaza da zawji ko wal wada'u li zawji aka za ta ce ba na biyu idza adarra zawju bi zawjatihi idrara la tastadi ma'ahu dawamu al-ikra mithlu tabbiha idan ya zamto a miji yanzu yana cutuwa ta bangaren matarsa wuce miji yana cutar da matarsa wanda take ganin ba za ta iya zama a karkashin sa ba misali kullum sai ya zage da yadda mutuncin ta kullum ku sai ki audar biya ko duka kullum ya wuce mata wannan kalamai ba za ta jura wannan ba sai ce au idza ya bi ma la taliqu ko ya kasance da ita da abin da ba za ta iya ba au ikrahiha alamun kare ko kuma wato ya zanto yana tilasta wata abu da abin ki sai ma da yace wa nahu zali da makamancin haka kun ji biyu na uku idza tadarrara bi ghaibati zawjiha wa qamat ala nafsiha al-fitna idan tana jin tsoron wato mijinta ne ya tafiya ko ya tafi yaki kamar da sayyidina Umar ya sa doka duk wanda ya tafi yawon wata hudu mace ta kasa kuɗi sai a raba auren to idan ya zanto daɗe wanda ya take ganin za ta cutu wa kafat ala nafsi al fitna tana jin tsoron kar ta fada ta jina to ya halatta ta kai wurin alƙali a raba auren amma in ya tafi da yadda dan za a ga wani ya tafi karatu ya tafi Malaysia ya tafi Madina ya tafi Makka ya tafi kaza amma da yadda ta shekara ɗaya biyu zai bai da ba tun da ta yadda ba gobe ba ita ta yadda ba ita ta shan kanwa da kunun da tsariya kullum ga azumin litinin al'amin ce ta yi in ta yadda ba gobe na hudu idan hu isa zaujuwa muddatar ɗawila to saboda haka idan mutum ya je ya tsare kansa ko aka tsare mijin a kurkuku a bayan tsawon shekara goma ɗanya tsawon shekara goma ko shekara ashirin a kurkuku sai take ganin ba za ta iya haƙuri ba larura ce ta safe yanzu aka ɗaure shi ita ba za ta iya haƙuri ba tunda an ba shi ko rayuwa a burzin kamar yadda na jiya ko a ko shekaran jiya ne wani an ɗaure shi amma ba a ƙasar nan ba ne shekara dubu wai kawai ku je yi ina ne ko sauki jirgiya wai shekara dubu da Allah wannan ku ce kawai ya mutu a can me wani shekara dubu eh kani ibrahim ne da za ku je yi shekara dubu to saboda haka sai yake to idan za ta tana jin wato za ta tudu za ta yi wannan nabiyar idan ra'atil bal'atu bi zawjiha aiban idan mace ta hango wani aibu daga mijinta wanda ba za ta iya jurewa ba kal'akami kamar rashin haihuwa eh idan aka tashi yaron to baya haihuwa shi ma yana da wannan doki duk karatun da aka yi a baya cewa idan yana da wannan dama ita ma an ba ta ballantana shi shi aka fara yi wa bayani a baya ballantana shi shi da yake da dama auro waje kuma auro waje kuma aurowa ita nan da aka zo aka gabata da kowa sai shi isa ake ba da mafita ka gane na cewa ta kulli aw adamin qudrati ala alwadi ko ba zai iya saduwa ba ya gaba ɗaya dai da aiki ba shi da lafiya ba zai iya saduwa da ita ba yuzihi aw maradan khatiran munazziran ko wata rashin lafiya mai hadari da za ta rika kore mutane misali ya zamto sai an yi quarantine din sa an za ka isolation center shekara da shekaru ba za ta iya jurewa ba transmitter disease yake da ita kuma ba za ta iya hakura ba to za a iya raba in ba za ta iya hakuri ba ne in ma an gane ko to shine ma da yake na kira idan kana zo da wala yusalli wa nasahatu wa lam yastajib in mutum baya sallah dai dai wa'azin yaki amsawa yaki bi aw yaqil kaba'ir wa lam yatub ko kuma kullun yau ya jawo maye ya jigo gobe ta kama shi da kaza bi wata kama shi duk kabira yana yi yaki duba to in ta kai in ta ta hakuri in za ta yi hakuri ta ta biyo in ba za ta hakura ba to alƙali yana raba aure akan wannan ko kuma tana iya neman saki akan wannan sannan na bakwai idan kar ya zau da hali taqsimi fi din idan ta kirka kyamarsa saboda kawai ba dai religion ba muta din yin wani baya gina addini ko kadan sallan nan zai rika kariwo ba in ya dawo yanzu daga kasuwa zai ta gaira ta sallah ta dauka ba rabula yake ba a zahar ke wai da la'asar da magarba an yi an yi aukana da yusan ko kuma bunzurin jahannama ne shine wanda baya kikin iyalinsa shine wanda ya taba baku misali a wurin karatu wanda bai Allah ya taba gaya mana abin da yasa ta fara kaman mijin da a lokacin shine wai abokinsa ya shigo ta fito daga wanka tana shafa mai daga ita sai daurin kirji zai ba da wani abu shi kuma yana da wani abu da yake ni ta mata kawai sai ta ganin mutum ne dan gabe ne a kaina wai umbo ta budo tana faɗa yake me yake inji ka to kaga wannan buntirin jahannama ne original kuwa buntirin jahannama wanda allazi sirrul bari fahishata bi ali haka annabi ne bai tabbatar wa iyalinsa barna ne buntirin jahannama bai damu da ita ba idan ka tawo a mota ka bada yi wa abokin kan zai magana da kai ka ɗage gidan sun bangaren ne ka sauke na bangaren ne ko bangaren ka ko ka fita amma zai sauke gidan sun bangaren da shi kuma zai yi ka ta gurin da da yus kenan allazi sirrul fa'isha da bi ali an gane ko shi ne diyo annabi cewa bai zai shiga aljanna ba da yus aw mutahaman fi ardihi ko kuma wanda ake tuhuma dangane da mutuncinsa ba sai yana da matsaloli in kun to mala yace wa yahrumu ala almar'ati an tas'ala zawjaha talaqa darrataha li tanfari da ni haramun ne wanda ta nemi a tafi abokiyar zaman ta kawai dan ta zaman ta ta aiki wa da halaka ni ka talaha ya lanta wata fara Allah ce yi wa da kila sharika laki a'a saboda haka ba la zarara wa la zirara fil islam to wannan shi ne kun ji abin da nake zan tabo kuma mun ji to wannan littafin kamar yadda na faɗa al-zikrul islami sunan da in ka je za ga mujallada ne amma wannan mun ka tsare shi yawa an goya dawo ya ci alƙawari ke to sai to sai mu je karatun mu mun ci gaba darasi na 93 kamar yadda muka faɗa shine mun tsaya daidai inda ma da yake tahdiru rijali min adlin nisa wato tsoratar da maza dan gani da hada mata musguna musu idza kariha rajulul mar'ata idan miji yana kin mace wa rajiba anha li sababi ma li sababin ma fa alayhi an yubarika sannan zai zamto baya kwaɗayin da yanzu akwai lokacin da akan kai mutum ya gamsu baya sha'awarta shi sa wani wasu daga cikin masu yi kiwon ke cewa mace ɗaya kashe na mutu dai to in Allah ya taimake shi zai iya zama da shi to ki rika kokarin sabunta kai wannan ɗabi'ar in kana bibiyar littattafan malamai da suke magana a kan azawal za ka gani ki sabunta kanki a gurin da domin abu yau da gobe ko ka za ce kullum kake ci wata ran aka ce ga kamar ka yarda duk daɗin abu in je kullum shi kake ci ai za ka auna ka auna da manyan ka tafi aka gaishe ka taron manyan mutane ka gaishe za a kawo kaza ka ga sun ture sun ɗau ruwan suna sha kai kuma har ƙashin su ka cinye ko ba haka bane sannan ruwan aka kaza ka san annashuwa za ka gaishe in ya sha kaɗan zai aje kai kuma kana janyewa za ka wurgar da ruban za ka ga ya rage saboda can annashuwa yake ba na yunwa ba to saboda haka irin wayan abubuwan da yake to sai zan yanzu baya kwaɗayin da kwata-kwata wallahi da mata za su gane ko wallahi yana ɗaya daga cikin dalilan da mace take kuma sabuwa a gurin namiji shi ya ƙaro wata amma ba sa gamsuwa da wannan karatu daga lokacin da ai a lokacin zai gane bambancin ki da wata to a lokacin za ki ƙara kima domin bambancin canjin da ake samu amma ba sa san haka kuma za ki ga tarihin jimu za su yi baya tsakanin ki da shi to saboda haka sai to kaga ba sa son wannan a masallacin nan wata ran mun yi sallar magrib wani bawan Allah har yau ban kuma ganin sa ba sai ce mun yana da tambaya sai bi na ofis sai ce mun malam ku rike wa mata wa'azi take to kawai ki wannan ki wannan sai ce ka ganna nan yace ni ma'aikaci ne a Abuja yace kuma ni mutum ne ko miskiyo bari ba zan koye ba ba akwai neman mata yace mu amma yanzu na dina yace kuma saboda ina da yaya mata sun tafa na ga cewa ba abu ne mai kyau ba kaza kaza kaza yace yanzu ne na ce iyali na na samu kuɗi zan ƙara aure duk abin da nake na sani na dina ita ce ita kawai ya ci gaba ya gyare ta Allah ya je dora ya rabu da ita ta kadai ba ya tsayi da kowa zai je je tabi da kofar zuwa ya duk zuwa ya ji ya debo to Allah ya yi to shi ne yake to an yi farika hadi ma'arufin idan ya ji baya kwaɗayin ta da ya kwani cin zunzura mata to ya rabu da ita ta yi hanyar da jara'a ta za kama amara Allah ta'ala kamar da ubangiji ya umarni wala yajuzu lahu habsuha bai halatta gare shi ya tsare ta ba wal idraru biha ya kuntata mata ne tabta diya nafsaha minhu wai dan ta fanci kanta a gurin sa namiji yana da hanyoyin musgurawa wai sai musgura dan ki zo ki je duran ya kuli qala ta'ala Allah yake wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mace fa balagna ajalahunna suka isa ajalin su ba amsi ko hunna bi ma'ruf wato suka ga inda su kenan ku rike su ta hanyar da jara'a ta gamsu da ita a wasan rihawunna ko kuma ku saki shi ne ran nan nake muku kalmomin saki alqur'ani guda uku akwai as-salat akwai at-tasrih akwai ne ya salam bayar ma ta fito ni sai da al-firak al-firak ko za ku iya tuno ayar alarammomi ku tuno amma dai wannan kalmomin kowace da ayarta bakara ahzab sai nisa'i ka kokkoma za ka samu anan an gane ku to sai yace autar rihunna bi ma'ruf ko ku sake su bi ma'ruf yadda shari'a ta wala tumsiku hunna biraran kada ku rike su kuna masu cutar da su ta da su dan ku wuce gona da yi Allah yake wa man yaf'al zalika duk wanda ya haka kuwa bakar zalama nafsa to ya zalunci kansa kan zai zalunta wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin ubangiji a matsayin izgili ku rike ayoyin Allah izgili kada ku toma me izgili Allah ya ce a saki ɗaya bayan ɗaya kai uku ko kai goma ka ce za ka je saki jiran izgili ne ga ayar Allah wannan ko shakka ba izgili an gane ko yawa to zai ce wadkuru ne a matallahi alaikum ku tuno nimar da Allah ya yi muku ni'imomin Allah akan ku wa ma anzala alaikum min alkitabi da abinda Allah ya saukar akan ku na littafi wa hikmati da hikima wanda ya azukum bi wanda Allah yake muku wa'azi da shi sai yake wanda kullaha ku kiyayi Allah ku tsaya akan dokokin Allah ku yi abin da yake wa alamu ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki alimun ne bi kulli shay'in ga komai qala ta'ala Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya da Allah la yahillu lakum baya halitta a gare ku an tare sun nisa a karha a wata a kurhan kada ku gaji mataye ta ta dole ta hanyar tilastawa ta hanyar musgurawa wala ta'dhuluhunna kada ku musgura musu ku hana su abin da ya kamata su yi bi tazabu bi ba'd ba ataytumu wanda don ku tafi da wani sashi na abin da kuka bar in ya zo rika musgura mata kawai kaga dole ta bashi wani abu domin ya tafi la to sai Allah ya ce illa an yati na bi bahishatin mubayyana sai dai idan ka ajiye mace ta zo ma da albasha mun yi wannan bayanin albasha shine ko ne tarka dara ma maza ko tarka zagi iyayenka an gane ko wa ajiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku yi zamantakewa da su ku yi zamantakewa da su ta hanyar da shari'a ne wa in kare su wannan kuna kyamar su ka je yanzu ba ka danta ba ta an takrahu shay'an da sannu watakila zai yi ku kyamaci wani abu ya ji ala lahu fi khairan kafiran kuma Allah ya zanya alheri mai yawa a cikin sa shi da ya tambaye ta wa mata ce wata ta tambaye ni kwanan nan ta ce mun wai istikara ne da ta yi istikara ta yi kuma wai har yanzu abin bai kwanta ba ta sai ni tambaye ta ne mata sai ce da kina san abin da ba ta so na ce sannan abin da kika zo kika yi sigara a kan sai yana ci gaba da tafiya za a yi abin ko ba za a yi wata ce za a yi na dindo shine alkhairin ka gane duk ran da kai sigara ka ba Allah zabi kuma abin bai kwanta ba a zuciya ba kuma kaga an yi to shine alkhairin ya kamata ku bayyana istikara a haka ba wai sai ka ji dole ya kwanta ba ba abin da ake kira istikara zaɓin Allah ka ci zaɓin Allah ku bai zama dole ya zama naka ba tun da ka ba Allah zaɓin kake ya zaɓa ba ka duba kalmomin istikarar to duk abin da ya zaɓa ba ko ba ka so shi ne alkai abin da ake nuni kenan amma wani ɗauka ya ya kwanta bacci ya gani ko sai ya ji abin ya kwanta ba haka istikara in haka ne kar ka soma kan ma ka yi san zuciyarka yanzu kake so abu kenan istikara shine idan kana so abu ka ba Allah zabi kaga abin yayi kilikin baban ka yace sai an yi auren wallahi bida ne shi ne yake kara amma da yawa wani dauka ce bacci za a kai mafarki ko kuma ka ji wai abu gaba daya in ka ji abu ya kwanta ba ko to da ma tun farko baka da zabi ana istikari ne istikara ne kafin ka ku fara kwacin da yarinya in kuka fara kwacin ta kwanta ba ka kwanta mata to yanzu zan zuciya ka kake so ali ya kamata ku bayyana wannan amma in ba kwacin gaba ɗaya dama baka maganta ba wata kila wani ne kawai injiniya ne abokinka makociyar su yi ce ko ta yarinya ko baka maganta ba sai ka ce to za ka yi istikara ji ko ma ka ganta sai ka yi sigara sai ka ji abin ya kwanta ma kuma ka je aka baka dama to in Allah ya da alheri abin da ake nufi sigara ce yawa ehe to saboda haka wannan shi abin da malam yake ya kawo mana nan yake to ya kamata duk mu lura da wannan to sai ne sai ne waje Allah fi khairan kabira sai ce al-qulu fatkun wa laysa alaka nayi tambaya ta din da yau za ta dawo cewa tsakanin saki bai nuna su gura da kubura za ku iya tunawa yau zai na haɗa muku da cewa bai kul'i ba tsugura ne ko kubura bari ni karatu sai ku ba mu amsa alkulu fatkun wa laysa dalaka shi ba kul'i kul'i fatki ne ba saki bane rusa aure ne lalata aure ne ba saki bane akwai maganganu da wanda suka ce sai ne amma magana da ke inganci wa sanji ko rajiha wanda tafi karfi shine kulli ba take bane ba ta aure ne bara mu ji izaf izaf ta da mar'atu nafsa idan mace ta fanci kanta wa faraka ha zawjuha mijinta wato kuma ya rabu da ita kanat amlaka da nafsiya ita take da iko da kanta daga ranar kun fara gano bambanci tsakanin saki da jiko daga ran da aka yi kulli ya ta ba shi kuɗi ya karba to daga rana ita take da independent yawa wala haqqa lahu fi muraja'atiha illa bi ridaha ba shi da haƙin dawo da ita sai da yadda wala yu'tabar hadha al-firaq talaqan ba a saba da aka yi da wannan sakin a matsayin wannan rabuwar a matsayin sakin rabuwar kulli ba take bace wa in waqa azlamzi talaq ko da an afkar da lafazin zaki wanda yake karatu da yawa zai ga ko abu bulugul maram ko tan wannan din kai ga akwai wanda bayan ya annabi yace ba tan karatun kuma ka take ta kun bai da ko da bayan ya karbi kudin dubu goma da ya karba yake jura take ko da ya hada da zaki to ba take bane to shine ya fito ma da wannan sai yace wa inna ma huwa fasqun lil aqli ba ta aure ne kawai li maslahatil mar'ati saboda maslahar matar muqabil mabtadin bi saboda wannan maimakon wannan abin da ta yi ta yi fansa da shi eh wannan abin da ta yi fansa da shi shi ake magana an gane ko qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim Allah ya masa rahama to shi kenan to yanzu shi shi ko da yake bari mu karanta ibn kayyim yace wallazi yadullu ala annahu laysa bi talaqin abin da yake nuna cewa sakiyan kulli ba saki bane anna allah subhanahu wa ta'ala rattaba ala talaqi ba'da dukul lalle allah wajen sarki ya tsarawa ya tsarawa saki bayan ba'da dukuli bayan an tare allazi lam yastawfi adadahu thalathata ahkam wanda adadin sakin bai kai hukunta hukunta guda uku ba an gane ko allazi bai bai tuka kai bai tuka wasu wato hukunta hukunta guda uku ba kulluha muntaziyatun anil kulli gaba ɗayan su an kore su ga warin kulli dukan su wayannan abubuwan da za a kawo guda uku ba su shafi kulli ba iya take suka shafa bara ku ji ahadu a daya annan zauja a haƙƙo bai raja a tafi kun ji bambanci shi ne ake zuwa a ce aka bambanci ko a boko ko a ce ka kawo differentiate between kaza wa kaza to a islamic studies ba ana iya kai differentiation tsakanin yawa talak da kuma alfas za a ce ka zo ka yi bari wato destroy ko tsakanin wannan kaman banji don ka zo sai ka ja layi kawai sai ka ce to shi dai aure in taki miji shi yake da ikon dawo da mata to kawai shi ke yadda zaka za a ɗaya gurin shi kuma a wajen faski miji ba shi da ikon dawo da mata kenan na biyu annahu mahsubun min al-thalathi ana lissafa shi ne daga guda uku fala tahillu ba'da istifai al-adadi baya halatta bayan an cika adadin a saki illa ba'da zawjin sai ta auri wani miji a saki kenan ko wa isabati kuma mijin ya tare da ita a kuli ba ba haka bane الثالث نوك أن العدة به ثلاثة قروء إلا أتكي جني أكلي إلا أتكي جني أكلي kun ji wannan bambance bambance da yake wa gabata bi sunna wa qad gabata bi nasi wal ijma amma kuma ya tabbata a nasi da ijma'i annahu la raj'ata bil kulli cewa babu ba a komai a kulli misali ka kun yi kulli ka karbi kudin gaje bayan an jima kowa ya gari gaje to na da halin ka cinye kudin kai ka isa ba ai babu wannan aji ko sai kenan wa sabata bi sunnati wa aqwali sahabati ya tabbata a sunna da maganganun sahabbai asar kenan in kana son wayannan koma a rubutan nan mai gona abi sai ba ko na abdurrazzaq al-sanani ina kace aqwalu sahaba sai ka koshi da dama abubuwan da ake kawo a cikin to sai yace anna al-iddata fi haizatin wahida ita idda ana yin mata wato jini ɗaya ne jini ɗaya sabanin ne saki ai kaga jini uku ne wa tabata bin nafsi ya kuma tabbata a nafsi cewa jawazu ba'da alqatayn ya halatta ai fatti ai kulli bayan an yi saki wannan gurin yana da muhimmanci ya yi mata saki ne ya na biyu yanzu kuma da aka zuwa ya ƙi na uku kaza kaza to sai sai kuli inda ya ƙi na uku ya gane daga nan fashi ke nan sai ta auri wani mutum to sai yake wa wuƙo'i salisatin ba'da hu kuma ya halatta bayan an yi fasaki auren daga baya ya je ya kuma aurenta ya yi kuma saki na uku Allah ya sa kun gane tun da dama rusa aure aka yi ko yau walalata aure aka yi ba saki bane to zai iya kuma aurenta amma saki biyun bana nan in ya ga uku to shi kenan kuma wannan azo mas'alatul hadari kenan ko yawa wa hada kaga ake aure ba da ka ake yi ba sha'awa kawai mutum zai yi ba kawai ba sha ba sha'awa za ka yi ba yana buƙatar in ko ba haka ba to kai a hankali komai za ka yi wala yunna lahu an yaf'ala fi'lan a cikin gidansa Allah in kana so auren ke zauna lafiya ka san baka san ƙa'idodin aure ba to wala yin da lahu an ya fa'ala bi ilan zafi kullum ai kuma ka rika wai tsadul ulama a kuma na gurin kwarai kuwa in ba haka ba to sai ka ga mutum ya zo yana haka yana tura hannu haka Allah ya kiyaye to sai yace wa hadha zahirun jiddan fi kaunihi laysa bi talaqi wannan karara filin karara yana nuna cewa lallai ba take wani aw dan fataki ba take bane fa innahu subhanahu qala domin Allah ya ce at-talaqu marratan yanzu za ku ga loti ibnu al-qayyim ce loti sai ce domin Allah ya ce saki guda biyu ne fa imsakun bi ma'ruf ko dai ka rike matarka da yadda Allah yake so cikin yadda shari'a ta bayar aw tasrihun bi ihsan ko ka sake ta wato cikin kyautatawa to sai ce wala ya illu lakum baya halatta gare ku an ta ku zo min ma adadi mu hunna kiyan ku karbu wani abu daga abin da kuka ba su illa an ya hafa idan suna jin tsoro tsakanin mata da miji Allah ya kima hududallah to duka su ba za su tsaye da dokar Allah ba da ko wanda za ka suna bana cewa gaskiya shi ya gamsu ba za ta iya zama a gidansa ba ita ma ta gamsu da haka waya ko wanda ya zo wai da lafiya ba yanzu ba iya takar iyalinsa titi ya gamsu da rika kai yake ba komai shi dai da yake ke gwara da rika kai ba komai kaga wannan aji ne original da use ko da ake magana a kai Allah ya kiyaye to sai yace fala junaha alaihi ba wannan ba matar sai da bakin da take fara da bakin da take mijin da ya ce shi ba komai ba za ta mata wala ina ai shine malamin kansa eh to sai sai to sai sai kara mana da cewa ba in kuntum Allah ya ima ududallah idan suna jin tsoron ba za su tsaye da dokokin Allah ba sai ce bala jira alaihi ma fi mafsadati babu laifi a gare su cikin abin da ta fanki kanta ne babu laifi bakara aya ta da ɗari biyu da talatin wa hada yace wannan duk abubuwan da aka faɗa wa in lam yaqtasa bil mu'allaqati da likataini duk da cewa bai ke bantu wanda aka saka take ni ba kawai yace fa innahu yatanawaluha to lalle zai dauke ta yana daukar ta wannan din eh ya shafe ta kenan wa gaira hada wajen ta ba wala yajuzu an ya'uda dhamiru ila man lam yuzkar baya halatta lamirin pronoun din kenan ko ya dauki wato ya koma zuwa ga wanda ba ambata ba wa yuqla minhu mazkura mazkuru a kala wanda aka ambata ba zai yi a kai an kare wanda ake magana a kanta ba kuma a dauko wanda ba a ba ambata ba kiyanci a kai kun gane logic din maganar da nake ba zai yi ba magana ake akan me saki da kuma me kai kulin kun bai da ba zai yi mutum ya zo ya ce ai da mai kulli ake magana babu mai saki ba kwata kwata ko sai da mai saki ake magana babu mai kulli ba sai ce ma um sai ne sun makala ko nan ne bal bari wannan zance in ma an yaftata bi sadiki ko dai ya shafi wanda ya gabata din gaba daya aw yadana waluhu yadana waluhu wa gairuhu ko kuma ya shafe ta da wadanda misali a ce ya shafe ta da ita da wajen ta bai ko bai da nan dawa dawa eh ya shafu mai saki daya ya shafu mai saki biyu sannan ya shafu mai saki biyu da aka yi kuli kun bai da kyau ko mai saki ɗaya da magana kuli ba sabani a kai cewa za mai saki biyu ma haka to amma inda rigimar take bayan an yi saki biyu an yi kuli shine rigimar da yau sabanin babba to sai ma da yake ba a a wato wa hada yatanawalu ha yatanawalu masul likat ba'da fidiyatin wannan ka fa sani da kyau ya shafi wanda aka saka bayan fansa ba an sake ta bayan fansa wa dalkatai ni kada'an bayan saki ɗaya da fansa da kuma wanda aka yi saki biyu kai tsaye duk ya shafi ka ga maganar da muke kenan ya shafi mai kulki ya shafi mai saki kada yana hiyal mazkurata mazkuratu domin ita aka ambata ga nan ka koma farkon ayi talaqu marratan ya tafi fa in taqum bi ma'rufi in ka kalla yi da ibnu abbas a tafsirin sa yana da tafsiri tafsirin ibnu abbas ya numfa ta yi maganganu wanda za ku ji a ƙarshe ma shi ma ya faɗa to sai yace um li'anna hiya al-mazkuratu bala budda min dukuliha ita aka ambata to babu makawa sai ta shiga babu makawa ta haka ta'awila karkashin fassara ta haka lafzi kai karkashin lafazin wa haka za fahimta turjuman alquran haka nan wato gwarza wato hadisin qur'ani masanin tafsiri na cikin sahabbai abdullahi bin abbas ya fahimta alladhi da'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya bar addu'a an yu'allimahu Allah ta'awila cewa Allah ya sanar da shi fassara wa hiya da'watun mustajaba bila shakki ita kuma addu'a ce karɓaɓɓiya babu kokonto a kai wa idza kanat aqamul fidyatu ghayra aqamil talaq idan har ya zamto hukunta hukuntan maganar da bane yake ko da yake bari in ya faɗi kalmar nan za ku ƙara gane sama wa idza kanat aqamul fidyatu ghayra aqamil talaq idan ya zamto hukunta hukuntan kulli ba gina irin hukuncin saki ba dalla ala annaha min ghairi jinsi wannan yana nuna cewa baya ba jinsin sa bane ke fa hada muqtadan nafsi wal qiyas ba jinsin sa bane ke ko ba haka bane min gairi jinsi yake tunda in da jinsi ɗaya ne to sai kai kiyasi a kai kun gane ai ko isa can da yazo ya fitan ba da bambanci cewa a take akwai kaza amma a kulli babu to sai yace ba hada muktazan nasi wannan shi abin da nasi ya hukunta wal qiyasi da qiyasi wa qawli sahaba da maganganun sahabbai ka koma can cikin al-musannaf zaka gani sai ba ne ya aida ya ake iddatu ta'rifuha definition din da al iddatu ma'qulatun min al adad ita idda an tiro ta ne daga al adad ne kenan da Hausa adad wal ihsa ne kuma ihsai eh idin diga ko yawa da idin diga ai ma tuhdi al mar'atu abinda wata za ta idin dige wata udhu ta lissafa min al ayyan na daga kwanaki wal aqra da jini wa hiya ismun li muddatin tatarabbasu bi hal mar'a wato aka ce wato suna ne na wani lokaci da mace za ta zauna an tazwiji ba aure ba da wafati zauji a bayan mijinta ya mutu au firaki ko bayan laha ko bayan ya rabu da ita imma bil wilada ko ta hanyar haihuwa au bil aqra ko ta hanyar jini au al ashhuri ko ta hanyar watanni abubuwan nan guda uku ku kiyaye duk matar da za ta yi idda da abubuwa uku take yi ko dai ta haihu ko ta yi jini ko ta yi lissafa ba kwanai wannan duniya duk ma kowace irin mace ce wannan za a kalla anwa'uha nau'o'in su wa man mata na zawjuha duk wanda mijinta ya mutu fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashrun ita da jini wata hudu da kwana goma kun ga nan ba tana da dama in Allah ya ce ku ne ki ba sai Allah ya ce wace ta mutum ya mutu a farkon yawa a wuce gurin kawai yace to da kalabiha am lam yadkhul an sadu da ita ne an tare da ita ko ba tare da ita ba li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah wallazina yutawaffawna minkum waɗannan da suke mutuwa daga cikin ku ya zarura azwaja su bar mata ya tarabbar suka su bar mata yanzu duk wanda ya mutu ya bar matarsa ya tarabbar suna bi an fuji inna arba'ata ashurin wa ashra to za ki zauna ina jiran daku tsawon wata hudu da kwana goma illa an ta kuna madkhulu biha hamilan sai dai matar da aka tare da ita tana da ciki fa iddatuha bi wad'il hamli to inda ta ji ne abin wato yayin da ta sauki abin da yake cikin da shi kenan ita da zarar ta haihu shi kenan ita ta tabbata eh qala ta'ala Allah yake wa ulatul ahmali ajaluhun ga hujja ma abota juna biyu ajalin wato inda su shine an yaba da hamlahunna su zauna tsawon wato su sauki abin da suka dauko na juna biyu shine su haihu سورة النلال وعن المسوى بن مقرمة أن سبيعة الأسلمية سبيعة الأسلمية نبتت تاي جنن هيوة شيني نفاتي بعد وفاة زوجها بليالي bayan mijinta ya mutu da ƴan dare da jibi mutaki ba ko ƴan kwanaki kaɗan wa ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta ji gura annabi alaihi salatu wasallam fa ta'azana su ta nemi izinin sa an tanki ya cewa za ta yi aure mijinta ya mutu ko kwana 20 ba ya ba misali sai ta ce za ta yi aure sai annabi alaihi salatu wassalam ya jire ba dina la hadi da muke auren ba na ka hatta da aure kaga wannan a kasar Hausa za ta dace ni wawa eh da ai ba da ba amana ko to amma wato al'ada kenan amma musulunci ya halatta mijin cewa akai da mijin zai mutu yanzu ta haihu ba lokacin sallar isha to waje gari kawai za ta yi auren ta gobe kawai sai da ya ji ana ayyiri ana guda in za ku yi mata kai zuwa ku tafi gidan sabon mijinta yawwa ko a ce ita ta kaji wannan karatun zai iya fitowa domin za a ita wannan tunanin Allah ya kiyaye wal mudallaqatu qawla dukhul kun ji wannan inda ta ko yawwa wanda kuma aka saka kafin a tasadi da ita la inda ta alaiha ya aure ta daga can yana Amerika ko Ingila aka daura musu auren to kuma kafin ya zo sai ya mutu kuma yana ko ina ne sai mutu kafin ya zo ya tare da ita kaga bai bai ma ta kilabule da ita ba la illata alaiha ba wata idda da zaki shi kauli ta'ala saboda bada Allah ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah idan kuka auri mata mu'mini sun matsallantu mu wanda sannan kuka kai saki su yin kabuli an da wasu wanda kafin ku sadu da su kamar almasu ne shi ma ko wajen saduwa kaga an ba da kinaya wajen kalmomi uku ko sama da aka alqur'ani shi ma da allamsu da almasu duk kaga yana da gumi saduwa fama lakum alayhin min iddati to babu laifi a gare ku fama lakum alayhin min iddati ta'adduna ba wata illa ta ku da za su yi ta ba ku da wata idda a kansu da za su yi babu wal mudallaqatu ba'da dukuli in kanat hamilan duk wanda aka saka kuwa bayan an tare da ita idan mai ciki ce ba inda tuwa biyo ba alhamdu to inda ta shine har sai ta sauki kun san ba za ga yawo ko da matsala da ba ita za mu taba ba kun san akwai sabani akan aqrabul ajalai ko abadul ajalai akwai malamai da suke magana kamar can da za mu zo cewa idan mutum matarsa bayan an sake ta ko mijin ya mutu sai kawai ta haihu akwai malamai da suka tafi akan zai ta dau mafi nisan idda mafi nisa an gane kalmar tawa misali idan idan yanzu tana da ciki wata biyu sai mutu ko aka sake ta wata nawa take jira yanzu kafin ta yi idda wajen bakwai ko alal akal bakwai tsakanin wato watannin da za ta yi tsakanin watannin da yake na asali da wannan da za ta yi wanne ne ya fi nisa bakwai ya fi nisa da akwai malaman da suke da ra'ayi suka karanta da zasu mutai ko da yau je a dau mai nisa ba za su a gurin su bayan kamar wannan su bai'a bayan kwana uku hudu mijinta ya mutu sai kuma ta yi bayan kwana uku hudu to ba za ba a yi ba sai dai ta dauki doguwar illa sai ta yi wata hudu da kwana goma ba sauki kuma shi addini mu kamar da ya zuwa suratul hajj karshe Allah ya ce zai sanya mana halal a cikin addinin mu ba babu kunci shi za a ga da yawan malamai ibn al-qayyim da shaykhul islam duk ba su yarda da su ba kuma ga ma hadisi na zubai a yanzu kai sai annabi ya bata fatawa yawa to sai yace mana um li qawlihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhun an yad'ala hamlahunna masu juna biyu ajalin su shine wato idan su shine su dauki abin da ke cikin kawai haka Allah ya yi shine aka gwaba ayoyin wallazina yatawaffawna kaga an ce arba'atu ajrun wa akira shi ya kawo sabanin baran tuno muku ba za mu tsaya a nan ba da kuma ulatul ahmali ita ta janyo suka yi sabani kan ba wai da ka suka faɗa ba ita ta janyo suka yi sabani ba cewa sai ta yi abu abdul ajalaini da wallazina yatawaffawna arba'atu ajrun wa akira suka dauka su kuma masu cewa ta yi aqrabul ajalaini dinin suka ce wa ulatul ahmali kawai kuma inda rigima take kowace amsi kowace da a ce akwai am akwai ka to ba rigima amma kowace ta gami duka allazina din nan ta gami su duka al-a'mal alif da lam din nan ta gami su duka lismul jin to bara mu ji wa an zubair bin al-awwam zubair bin al-awwam annahu kanat indahu ummu kulthum Allah ya kara masa da yace akwai ummu kulthum a karkashin sa bintu uqba wadda take a karkashin uquba am wato yar uquba ne fa qalat lahu sai tace da shi wali halil lokacin tana da juna biyu sai tace tayyib nafsi bi tadliqatin wai ka ji dabara ta mace ba za ku ji sai da ku gane mace za ta iya burba ka duk karatun ta sai tace masa wai ka da da mun da da mun rai da saki daya dan Allah ka ji haka kawai kawai wato gari ya daɗi ka sake ta haka kawai da haɗa ɗamun rai da da sake ɗaya faɗan laka haka da jinka da ko ya zai mata ya zai tuwa miki sake ɗaya tun makara da ilan salati ya tafi sallah kafin ya dawo kun san sallar su ba irin tamu bace ba da an yi za a dawo ba sai an zauna an yi nafila an yi lazimi aiko kafin ya dawo tun magana da ilan faraja yana dawowa wa kalli wanda a tsira zuwa ya tarar ta hayu ya yi mata saki da yana dawowa ya tarar ta hayu ko awa biyar goma bai ba fakala sai ce mala kada a ji yi ce dam kada a ji kada a allahu wato lallai yadda yake yaudare da allah ya rama mu eh Allah ya rama mu saboda ta gama gurba shi kaga yanzu ma san ta kake ai sai ka shiga layin yan takara mace ma azama ilahu kaida hunna illa li anna hunna hunna hunna eh da kake ganin kana ce mata kaza kaza wallahi tallahi duk karatun ka da girman ka yanzu za ta burba ka ba wancan malamin da yayi yayi littafi yazo ya do babban malami ya yi ƙaton littafi wai makailun nisa ya do yana zuwa bakin rijiya ne da ruwa ita da yarinya karama ai shekara tara tana wasa da rawanin zakato ya rike littafi ya gama rubutu shekara da shekaru yace baba bai wannan ne yace duk bakin ku ne yarinya a ciki tace wannan din yace ni to rike mun sai ruwa ta rike yana ɗebo ruwa ya yi rabin rijiya ya tabar himbula shi a ciki ya ce inna lillahi ta ce ka rubuta wannan a ciki shi ma kirkin jefawar ka rubuta to daga nan zai zallaba shi sa ibn al-qayyim yace da mace da zuciya da hedan Allah ake kaiwa karasu ba cika musu ba ki yake ka ga yawa Allah kawai ya ba maganin cewa ya ubangiji dan ki zarka da kaza da kaza ka iya mu shikenan sai ka zauna lafiya to Allah ka iya mana to shi ne yake wato kaga thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai je gurin annabi fa kale yake tabaqal kitabu ajalu annabi yace shikenan ina ai tabaqal kitabu ajalahu ne kenan eh eh shine dafal kalam din kenan bakin alkalami ya bushe da hausa bakin alkalami ya bushe eh ba dabbal kalam ta yin siyasa ba dabbal kalam saboda haka sai zaka ji suna dabbal kalam a rediyo ba ruwan su kuma to sai yace sai yace uqubha ila nafsiha sai ka je ka shiga layin yan dakara sai ka nime ta da Allah wata da yaudare shi ba yanzu sai ya kuma ba ta wani kuɗin kuma yana son a banza sai ya kuma kawo sadaki kai da watarka sai ma wayo lafiyaye wa in kana fi zawatil haid in tana al'ada ko fa in jadu ha salatu hayd to za ta yi jini uku ne bi kauli ta'ala wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru saboda fadin Allah cewa waɗanda aka saka za su zauna ne tsawon wato jini uku jini uku wannan mun yi magana za ku iya tunawa ko cewa wal qur'u huwa al haida abin da ake kira da al qur'u shine al'ada kun ga mun ce gaba ɗaya jumhurin malamai sun taba akan shine jini saboda in ka ce tsarki ne sai ka ko halda ba sai ta fi dadewa kafin ta yi aure amma a jini da ta yi jinin baki kenan kafin ma da yi tsarkin za a iya auren in dai ta na uku to yi da jumhur har kula babu rajidin in ka koma ina ji in ka koma ibnu kafir za ga ya kawo wannan magana cewa din da ba kai ya rifi ya annahu ma habiba kana tutahadu umma habiba ta kasance wato tana yin jinin bi yan jinin cuta fatalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaya annabi alaihi salatu wasallam jinin cuta shine jinin da baya tsayawa fa baraha an tada as-salata ayyama aqra'iha sai annabi ya umarce ta cewa ta bar sallah lokacin jinin lokacin da jinin ya zo matar da take jinin cuta yake tsayawa shine wata ɗaya kamar su yan bangaren su dangin su Zainab binti Jahash su suna da wannan matsala da akwai masu tarawa da kokoma a lokacin din da ba su da dan kari fa sai dai ai kunjugu akwai wanda su ba yake sosai to wata ɗaya biyu tana ta jini to abin da aka ce shine sai ta rike kwanakin ta duk wata ta san a farkon wata take ko tsakiya ko ƙarshe duk wata sai ta kwashe kwanakin sauran ta yi wanka ta ci gaba da al'adar ta ci gaba da ibadar ta shi ke nan kawai har ta warke to shi ne yake a madallaka nan ne kuwa to sai yake wal qur'u ya bayin kana sagira kamar nan ne ba mara an da salata ayyaba qara'ya bayin kana sagira da la ta'idu in ko yarinya ce ba ta al'ada ba kwata kwata ba ta fara ba au kabiratan ko kuma babba ce kan yi ita ce na al'aidi ta daina al'ada misali ta kai shekara 65 70 80 ta daina misali ya danganta da dabi'a dan wata za ta iya kaiwa nan din da dai fa iddatuha thalathatu ashhur to iddat ta tsawon wata uku ne qala ta'ala Allah yake wallahi ya isla ko wanne da aya ba waɗannan da suka yanke min al-ma'id daga jinin daga jinin al'ada min nisa'ikum daga matanku in yartabtu in har kuna kokonto kuna shakku fa iddatuhunna salasatu ashhur to idan su shine wata uku kawai wallahi lam yahilla haka nan wanda ba ta al'ada saboda haka shine abin da ake nema akan za mu tsaya a nan ne zan za mu tashi ta kaba tashi mai zuwa ina ji daɗi mai zuwa ma wannan ne amma so ne so ne mu kai ƙarshen littafin eh saboda muna da wani alƙawari amma dai mun haƙura tun da lokaci ya an addu'a ga zakar Allah ya kai mu zafi mai zuwa kamar yau ne ai to wannan shi ne malam Isa eh ba ta da akwai gado mana kawai sauki aka gaya mata akwai gado za ta yi gado an auro ta za ta yi gado ai akwai aya ma ko wa zai iya tuno mana aya matar da aka aura ba tare da ita ba sai mutum ya mutu za ta ci gado ko ba za ta ci ba za ta ci ba aya ya salam ai ba tare da ita ba to ta fi mai zuwa ya kamata ku aba a kuma ya koma ga ta aure ai ko za ku bincika da kan sati mai zuwa tunda sati mai zuwa abin da ya rage mana mu kammala kamar abubuwa ne masu muhimmanci kaga mu gama da babun auren gaba ɗaya akwai takaba sannan akwai abin da yake wajibi akan matar da aka taka sakin da za ta yi komi da kuma wadda aka yi wa sakin da ba komi a kanta sannan na hudu istibrai ya ake istibrai ga wanda ta yi neman maza ta yi yawo a gari ko kuma baiwa misali da aka samu matar wani ce sannan na ƙarshe shi ne hazana shayarwa shi ma yana da muhimmanci an gane ko wayannan Allah ya da za mu kalla ta ji mai zuwa daga nan kuma sai sai kuma wani alamar da ba ya Allah na'am na'am na'am a matsayin fasiki ba ne kawai sun sake ne cewa an sake ta ba ne mutum to kun ji wani karatu da yalla bai mana cewa a kotuna cewa mafi yawanci su wato sun fi ikibarin cewa wato faski saki ne saboda matsalar da matan suke samu in ba dan da yawa ma abin da suke karatu in ba mutum yana zuwa makaranta ba ai zai samu matsala kawai sabi kuma hakan ya faru tabbas san kwanan nan wata wata yarinya na zanta da hakan ya faru a sai da mala ibrahim kallon ya tura ta gurin wani alƙali ya ce sai a rubuta wata gaskiya ne saboda haka su duk namijin da zai zuwa auren ta wai in bai ga takarda ba sai ya ci bai da ba sam da auren wani alƙali to wannan dan maslaha sai a rubuta da sai a rubuta ko da alƙali already ya san wannan din dan maslaha aka ce faski ne amma a kan kanta ta san cewa ai take kaza aka yi mata amma wannan faski ne dan ta samu damar yin auren kuma dalilin da ya za a yi fasakin dama ana so a bawa mijinta din da ya mafaski ne sai kuma dawowa ya mai da ita to tunda ba shi da ikon mai da ita kuma akwai shigo ba sai a ce shigo ba shi kenan kawai an gane ko wai saboda haka abubuwan da kotuna suke ina gaba laifi bane daidai ne amma dai ga yadda karatun yake rabi yin magana idan al'umma ta fahimci karatun ba sai a rubuta takarda ba in kuma ba ta fahimta ba to a rubuta din babu laifi shi yasa muka ji ai kulantan da yafi inganci akwai wanda suna nan akan bakar su cewa bayan an yi wannan sai an hada da saki suna nan amma da sai da yafi inganci shi ne wannan wallahu a'lam in ya rubuta in ya ga dama shi saki ba shi da wani specific kalmomi wani ka gane ko kowa da wani wani ya yi turancin ba za a ce zo ya fasa ko za a ce zo ka yi jaburijin da ya kake mini ya ai wancan gurin da kuka gani a burjejin mai abu kaza nake mini kan gurin kuma da ya aike da na zagin gaba ne a gurin ta san duk wannan bayanin wasu za ka suna iya bayani kawai abin da ake kallo shi ne wani in ya zagi da shi ne to ni wa da dan wani kawai in ya ga dama da headline in ka hada da mai tsari ya headline sai takardar saki dama da kwanan wata takardar saki sai ya ja layi ya to ni wa da dan wani wataƙila in wani yana da wani title da profession din da ya bada ni wani dan wani dan wani na da wani take kaza in ya ya haka abin da ake nema ya fita in ya ga dama zai dora ya ci gaba da bayani saboda ba ta da mutunci na yi kaza ta yi kaza ka ga ran nan na yi kaza ya hau bayani gaba ɗaya zai shi ya biyu duk ba a tambaye shi ba shi ya je wani wallahi zai buluska biyu eh gaba ɗaya da ƙarshe kuma zai rubuta ya ce shi ne wani zai yi sayi idan bara sai ya je baya na ba wanda ya fi muhimmanci aba ba la ila ba wanda ya fi muhimmanci ai ba so ake yi ba saboda ne ka taɓa hukunci a kan ka taɓa shari'a ne a kan kai a ƙauyen ka gani Allah ya ji saboda haka wato shi saki larura ce malami da larura ne yawa wanda idan hakan ya faru duk dogon rubutun da kai ba ru gaba ɗaya ba shi da wani muhimmanci shi kawai wannan abin da ka rubuta layi ne na saki ki saki kaza shi ne fi komai illa ba a takardar aiki ai ya fi komai illa domin tun da fulista goma za ka yi ba sakin za a iya gyarawa za a iya zuwa a gyara duk kalmomin ka ce ka janye ko da kanka ka zo ka janye ka ce zuciya ce ranka ne ba shi aka yi kaza aka ci ke amma ni yanzu ce ga wanda ya fi muhimmanci a nan ba ruwa na Allah ya dadar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lanansa idan idan Allah ya kai mu kamar suna ji a gobe ba karatun hajiya malam gaji ba da ji da ji saboda haka amma dai mun karatun mu na alabul mufrad a Hausawa akwai insha Allah da abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah mu dauki sarki ya yaje mana muna ga ubangiji da shi ne da jawa ba da kuma wanda wanda kuka Allah ya ji abuwa bukatun da na alheri ko yan uwa da suka mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya mu bukatun marasa lafiya gida da asibiti ana ka ba su lafiya kuma muke da lafiya ana ka inganta lafiya muna da kowa gidi da sunayen da shawarwa da su kuma su da maka duk waɗanda suka sa sana'o'i a gaba da kasuwanci da masu neman aiki ana ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sun ko a gaba Allah ta shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya masu neman kasar mu da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko gunda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu iko guje mata اللهم اهدنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين